بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحديث الهادي وعشرون حديث نعشرين دقيا عن أبي أمر عن سامودة أبي أمر وكيل أبي أمرتا أما أوتوا دا أنت سونان أبي أمرتا با أبي أمر با shi kuma shine Sufyan bin Abdullah Sufyan dan Abdullah as-Saqafi kabila su ce Banu Thaqif radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kale yace qultu ya rasulullah wata rana nazo ce ya ma'aikin Allah kulli fil islami qawlan ka fadi mini wata fada a cikin musulunci la as'al anhu ahadan gaira wanda bana tambaye wani in ba kai ba wannan magana kala sai annabi ya ce kul ka ce amantu billahi na yi imani da Allah sun mastaƙim kuma ka tsaya yadda aka umarce ka rawahu musulun musulun roto shi kun ji ƙashin bakin shi ko magana ta annabuwa to sharhin shi kul amantu billahi sun mastaƙim shi kaɗai ne hadisin shi ne kawai matanin tun daga fari an abi amurin an samu daga abi amurin wakila abi amurata a'a wasu sun ce amurata sunan shi saboda amana ta ilimi kakka je ka faɗi wanda ba shi ba kakka faɗi ma mutum ko laƙabi wanda ba shi ba amana ce ta ilimi wasu suna ga sunan shi abi amurin wasu suna ga sunan shi abi amrata Sufyan bin Abdullah bin Abdullah As-Sakafi shine Sufyan dan Abdullah na Saqif banu Saqif As-Sakafi sai ka ce As-Sakafi radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi Ƙala ya ce, Ƙultu ya Rasulallah, na ce ya ma'aikin Allah, ƙulli fil Islami ƙaulan, ka gaya mini wata faɗa a cikin musulunci wata magana, la asa al'anu adan gaira ka bana tambaya kowa in ba kai ba. Sai annabi ya ce, ƙala ya ce, Ƙul Sufiyanu ka ce, Amantu billahi mastaƙim, ita ce magana ta annabi. To wannan magana guda biyu mi ta ƙumsa, Amantu billahi na yi imani ga Allah. jiya mun yi bayani tsakanin al'islam wa iman ko? muka ce suna da ƙa'ida izattafaka iftaraka wa izattaraka ittafaka in suka rabu sai ma'anarsu ta gamu in suka rabu sai kowa ya ɗau ma'anar shi amma in kowanne ya zo sai kowa ya ɗau ma'anar shi a duba yaran nan in kowanne ya zo in musulunci ya zo sai ya ɗau shika-shikan shi guda biyar da imani in ya zo sai ya ɗau shika-shikan shi guda shidda in suka haɗu a guri guda a aya guda a guri guda in kuma hawa ɗaya ya zo ɗayan bai zo ba to sai ya ɗau goma sha ɗayan ya ɗau nashi ya ɗau ɗan shi to a nan gurin wanne ne ya zo imani ne ya zo ƙul amanta billahi da annabi ya ce mai rukunai shika-shikan musulunci guda biyar da shika-shikan imani guda shidda duka su ne a wannan magana ɗaya duka wannan goma sha ɗayan wannan da sharhinsu gaba ɗayansu shi ne kul amintu billahi kun ga magana ilkan kannuwa ma'anarta yanzu aka fara darasi akan shikashikan musulunci akan shikashikan imani ina wani bai isa wani nawa ko sati nawa ko wata nawa za'a yi tun mastaƙin kuma ka tsaya ka yi istiƙama istiƙama menene istiƙama ka tsaya daidai inda aka umarce ka wata rana abubakar ya ga gemun annabi da hurhura gashi biyu ko uku ya yi hurhura sai abubakar ya ce ma annabi shifta ya rasulallah ya ce ya rasulallah ka tsuha ka yi hurhura sai annabi ya ce mai shayyabatini hudun wa aka watuwa ai suratu hud da 'yan uwanta kamantin kabanninta su suka sa na yi hurhura a cikinta mike da kwai a cikinta ke da kwai fastaƙin kama umarta ka tsaya daidai inda aka umarce ka abinda aka ce ka yi ka yi abinda aka ce kakai kakai istiƙama kenan abu ne babba mai haɗi sai annabi ya kawo mushi kawai ƙul amanta billahi sun mastaƙin kenan in za kuma yara sharhin hadisin wannan amanta billahi wannan ku duba abinda ya ƙumsa istiƙama wannan ku duba abinda ta ƙumsa ita ma abubuwa ne masu yawa rawahu muslim muslim ya rawaito shi wallahu ta'ala a'lam bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhadith athani wa 20 hadisi na 22 hadisi na 22 an abi abdullah an samo daga baban abdullah jabir bin abdullah shine jabir dan abdullah al'ansari mutumin madina na muku bayani cewa wani al'ansari da wanda suka zo daga makka su sunansu al-muhajirun waɗanda suke wannan madina su ne al'ansar to shi wannan al'ansari ne ɗan madina ne radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rajulan cewa dai wani mutum wani namiji wani mutum wani namiji sa'ala rasul sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace ara'aita idza sallaitul maktubati yace ba ni labari yanzu in nayi sallah abun farillantawa wa sumtur ramadan nayi azumin watan ramadan wa ahlaltul halala na halatta halak wa haramtul harama na haramta haram walam azid ala zalika shay'an ban ƙara komi ba akan wannan adkhulul jannata na shiga aljanna kala sai annabi yace na'am eh na'am zaka shiga aljanna rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa ma'ana haramtul harama abinda ake niyi da na haramta haram ijtanabtuhu ai na nesance shi duk abu na haram na nesance shi wa ma'ana ahlaltul halala ma'anan na halatta halak fa'altuhu na aikata ta mu'taqidan hillahu kuma ina mai kudirin a zuciyata na yarda cewa halak ne na aikata wannan to wannan shine fasarar kashin baki na wannan hadisin mu shiga sharhi an abi abdullah an samu daga baban abdullah jabir bin abdullah shine jabir dan abdullah al-ansari mutunan madina radiyallahu anhuma su bi kenan da baban shi Allah ya yarda da su radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum wani namiji yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba tambayoyin gaba daya yace faqala yace a ra'aita ya rasulullahi shin kaga idan sallaitul maktubati in nayi salloli na farilla sallolin da Allah ya farillanta mana su kadai sallar asuba sallar azhar sallar la'asar sallar magriba sallar isha su kadai ba tare da wasu nafilfiloli ba su kadai zan dinga yi a cikin rayuwata wasumtur ramadan kuma nayi azumin ramadan shi kadai babu ruwana da wasu azumin muka kan wasu azumin muka na na sitta shawwal kan azumin muka na na na wannan muharram kan azumin muka na nafila na litinin da alhamis duka banna komi kan na ashura da na tasowa duka banna komi kawai yace wa sumtur ramadan shi kadai wa ahlaltul halala sannan na halatta halak duk abin da yake na halak ne na yarda wa haramtul harama kuma na haramta haram to kun shi abubuwan da ya faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce walam azid ala zalika shay'a ban ƙara komai ba akan wannan duk wata nafila ban na yin ta sai ya ce ma annabi adkhulul jannata rasulullah wai na shiga aljanna qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce i ka shiga aljanna a cikin wannan hadisin gaba daya wannan na'am kin shi kadai ne magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ba a zo ba a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am to mi kenan to sai an faɗi bayanin mi aka yi mi aka yi annabi yace na'am kin rawahu muslim muslim ya rawaito shi to idan kuka duba a cikin wannan hadisin arkanul islam ne gaba ɗaya a ciki na farko misali shi mutumin da ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ne musulmi kuma ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma daga zawa ta yi idza sallaitu kun ga banda shaida sai sallah yayi sallah sallaitul maktubat wanda Allah ya wajabta kuma sumtul ramadan azumin watan ramadana wa saurami ga shaida ga azumi ga ga ga ga, ga, sallah abubuwa guda uku saura biyu ko biyu sune zuwa haji da zakka to suna cikin nan gurin wa ahlaltul halala wa haramtul harama zakka dole ce halak ce ka huddo dukiya ce ta talakawa ka huddo ka basu halak ɗinsu ce shi kuma ya halatta halak ce na sai huddo ya basu zuwa haji idan kana da kuɗi haramun ne ka ƙi zuwa haji to shi kuma haramtul harama na haramta haram kenan in yana da kuɗi zuwa zai yi haji ɗungungum idan kuka lura da istinbatin wannan hadisin kawai arkanul islam ne gaba ɗaya ya faɗi arkanul islam ne ya zana gaba ɗaya amma bai sa ba wata nafila ko daya yace in yayi ya shiga aljanna sai annabi yace na'am ka shiga aljanna to kun ji wannan shine sharhin hadisin na 22 wallahu ta'ala a'lam hadisi salis wa 20 hadisi na 23 an abi malik an samu daga abi malik baban malik alharis bin asim shine alharis dan asim al-ash'ari kabila su ne ash'ari radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace at-tuhuru shatarul iman tsarki yanki ne na imani walhamdulillahi tamla'ul mizan ita ku cewa alhamdulillahi tana cika ma'auni wa subhanallahi ita kuma cewa subhanallahi walhamdulillahi da walhamdulillahi su biyu tamla'ani suna cika abu biyu au ko kuma cewa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi tana cika abinda ke tsakanin sama da ƙasa ladan nasu wassalatu nurun ita sallah haske ce wasadaqatu burhanun saraka hujja ce ayahi ma asaka aljanna wasabaru diya'un hakuri kuma haskakawa ne ya haskaka mu abin da ke gaba wal qur'an shi kuma al qur'ani hujjatul laka aw alayka hujja ce taka ko hujja akanka kullun nasu yagudu dukkan mutane suna ta tafiya suna samako ana ta tahiya tahiya ta rayuwa fa ba'i'ul nafsa akwai wanda ya sayar da kanshi fa mu'tiquha akwai wanda ya diyauta ranshi ya sayar da ranshi na harin kahuri kawai ya sayar da ranshi wuta fa mu'tiquha akwai wanda ya diyauta da ranshi aljanna aw mubiquha ko wanda ya durmiyar da ranshi bai san ba inda za a yi manahuki rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan kashin bakin hadisin sharhin shi an abi malik an samu daga baban malik al-haris bin asim shine haris dan hasim al-ash'ari kabila shi ce ya ce al-ash'ari ake cewa radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tuhuru shatarul iman tsarki yanki ne na imani shi imani yanki yanki ne percentage ne percentage percentage kaza yanki ne na imani kaza ma imani ne kaza ma imani ne to tsarki imani ne Allah tsarkakakke ne ya baya amsa abu sai ne sai tsarkakakke mun ga hadisin ko shi kuma walhamdulillah kai ta cewa alhamdulillah alhamdulillah ko da yaushe alhamdulillah tamla'ul mizan wani abu ne wanda yake cika ma'auninka ranar kiyama sai kaga duk in kace alhamdulillah an ƙara ma lada babba ya ƙara ma ma'auninka kuma wa subhanallahi walhamdulillah cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah to tamla'ani tana cika abu biyu aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard ladanta zai cika tsakanin ko ta cika abin da ke tsakanin sama da kasa to ku duba da kyau wannan abubuwan guda uku na gaba was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un salatu nurun sallah haske ce idan mutum ya kwana yana sallah washe gari zaka ga kamar ba shi bane wannan mutumin najiya akwai wani haske da yake tare da shi saboda ya zamna kwada Allah ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe lokaci zaɓaɓɓe na amsal addu'a idan ka tsare shi idan ka doshe shi babu abin da zaka dosa bi iznillahi a wannan lokacin sai ka ga bayan shi ka doshe shi da ibada da salatin annabi da istighfari da salloli abin da ya saukaka sai ka ga bayan wannan abun sallah haske ce sati guda in kai kana kiyamul layl ko duba cikin ramadan mana yanda in kaga mutum huskar shi tana haske ba haske wani na totilan ko na hutul ko ko na electricity kawai mutumin kowa ya ganshi ma san shi yake shi kuma sadaka hujja ce saboda sadaka tana buce kurakurai sadaka tana buce hushin Allah in kai laihi maza maza kai sadaka Allah ya taimake ka Allah ya gafarta ma wasabaru diya'un haƙuri kuma haskakawa ne to menene bambancin as-salatu was sabaru nan aka ce sallah haske ce haƙuri haskakawa ne akwai bambanci haske shi hasken ne haskakawa kuma haskakawa ta rayuwarka kaga rayuwarka tana kyawu rayuwarka abinda zai zo fil mustaqbal a gaba yana kyawu yana kyawu sallah kuma a yanzu haske ce gare ka in kana tsare sallarka tana tsare ka daga dukkan alfasha haskenta in kai sallar azhar da kyau zaka tsare zata tsare ka har zuwa la'asar in kai la'asar ta tsare ka zuwa magarba magarba har zuwa isha daga wani lokaci baka yi ba sallah sai kaga a wannan lokacin ne ka samu kai wani zunubin baka samu baka yi ba bauta ta mafa ubangijinka da kyau shi kuma alqur'ani hujjatul laka aw alayka shi ko hujja ce taka ko ko a kanka ku ji magana ba yaya ne hujja tawa ko a kaina hujjatul laka hujja ce taka kenan hujja ta ce ta kai na aljanna ga abinda qur'ani yace shi nayi hujja ta ce ta kai na aljanna au alayka ko ko hujja akanka to ga alqur'ani abinda yace kai ko ga abinda qur'ani hujja ce akanka akai ka wuta kun shi abin ainihin harin ne naka ya kai ka aljanna ka bi shi nabiyin alayka akanka ne akai ka wuta baka bi shi ba sai ku ji ana cewa Allahumma ja'al al-Qur'ana hujjatan lana la alaina Allah ka sanya Qur'ani hujja ce ta mu ba akan mu ba kun gane bayanin ko sai aka ce kullun nasin ya gadu dukkan mutane suna samu ko tahiya ake kullun tahiya muke tahiya ta rayuwa jiya ta huce yau ta zo inda ranmu kuma yau ta huce gobe ta zo gobe ta huce jibi ta zo tahiya muke kawai kamar wani daki ne duka an cika mu huda ake tahiya ake tsahiya ake ta rayuwa to sai mutanen suka rarraba fa ba'i'un li nafsa akwai wanda ya saida kanshi ya saida ta fa mu'tiquha akwai wanda mu'tiquha aw mubiquha ya saida ran shi ya diyauto ta koko ya durmiyar da ita ta bi Allah ko ta bi wuta ya durmiyar da ita ya saida ran shi Allah ya sai rayukan mumunai da kudinsu zai ba su aljanna shi wannan mu'tiquha ne mubiquha kuma ya durmiyar da ita kullun nasin ya gadu dukkan mutane suna samako sun tahi fa ba'i'un nafsa wani ya sai da ranshi to sai da war kaka tsakani biyu ne ya sai da ranshi kenan duka biyu ne ko fa mu'tiquha aw mubiquha a cikin sa akwai wanda ya diyauto ta daga wuta akwai wanda ya durmiyar da ita sai wuta shi kenan kahuri shi ne sai da rab rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan shi ne hadisi na 23 muje alhadisun rabi wa 20 hadisi na 24 kashin bakin kuduba an abi zarar gifari an samo daga abi zarar gifari radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل cikin abin da ya rawaito daga gurin ubangijin shi mai girma da buwaya annahu qala lalle Allah ya ce ya ibadi ya bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci a bisa karan kaina waja'altuhu bainakum muharraman na sanya zalimci haramun ne a tsakaninku falatu zalimu ta zalimu ta shaidunku kada ku yi zalimci ya ibadi ya bayina kullukum dallon dukkan kubatattu ne illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi fastahaduni ku nemi shiryaswata ahadikum zan shiryar da ku a duba yaran nan ya ibadi ya bayina kullukum ja'i'un dukkanku masu jin yunwa ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastata imuni ku nemi ciyaswata at'imukum zan ciyar da ku ya ibadi ya bayina kullukum arin dukkanku matsiraita ne illa man kasautuhu sai wanda na tuhatar da shi fastaksuni ku nemi tuhatarwata aka sukum zan tuhatar da ku ya ibadi ya bayina innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar lalle ku kuna kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya fastaghfiruni ku nemi gafarata agafir lakum zan gafarta muku ya ibadi ya bayina innakum lam tablughu durri ku hobu ku isa ba ku cuta mini fatadurruni ballantana ma ku cuce ni walan tablughu nafa'i kuma ba ku isa ba ku amfane ni fatanfa'uni ballantana ma ku amfane ni ya ibadi ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai tun daga na farkon ku har na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum su zamanto akan mafi tsoron Allah zuciyan mutum guda daga cikinku ma za da zalika fi mulki shay'a wannan bai ƙara mun komai ba a cikin mulki na ya ibadi ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum su zamanto akan mafi fajircin zuciyar mutum guda daga cikinku ma na ƙasa zalika min mulki shay'a wannan bai rage mun komi ba a cikin mulki na ya ibadi ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannanku qamu fi sa'idin wahidin su tsaya a guri guda fasaluni su tambaye ni kowa ya tambaye ni fa ataitu kullu wahidin mas'alata in ba kowa abin da ya tambaye ni ma na ƙasa zalika mimma indi wannan ba zai rage ba dangane da dukiyar da nake da illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahra sai dai kamar yanda allura za ta rage idan aka tsoma ta a cikin kogu cikin teku kogi teku babba bahar ya ibadi ya bayina innama hiya a'malukum kawai ayyukan ku ne innama hiya a'malukum ita dai ayyukan ku ce kawai uhsi halakum nike kebance muku ita summa uwaffikum iyyaha kuma in cika muku ita faman waje da khairan wanda ya samu alheri a littafin shi ranar kiyama falyahmadillah ya yabi Allah ya gode ma Allah waman waje da gaira zalika wanda ya samu wani wannan ha ya samu sharri fala yalumanna illa nafsa kai ya zargi kowa ya zargi kanshi shine bai yi ba rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan shi ma iya daga cikin dogayen hadisai wanda akalas akalas a fasali dole a raba shi biyu ko uku har yara su gane su iya shi da kyau to ku duba sharhi a duba da kyau an abi zarril gifari an samo daga abi zarril gifari radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jal gurin abin da ya rawaito daga gurin ubangijin shi mai girma da buwaya kenan wannan ba hadisin nabawi ba ne hadisul kudusi ne tun da ta aka yi abinda ya rawaito shi annabi rawi ne a nan hadisi ne kudusi iya zo ma annabi ko a cikin barci ko a cikin barci ko a ilhama saboda mahulkin annabawa gaskiya ne ai kun ga lokacin da annabi ibrahim da ya mahulki iyayen kaɗan shi ai caye mai ya bune ni rayatu anni fil manam anni azbahuka ko ni nayi maholki ina yanka ka gurin amsa dan me yace mai ya abati fa'al ma tu umar yace baba hodi abinda aka umurce ka saboda yaro ya san maholkin baban shi wahayi ne ai bai ce ba ifa al ma ra'aita fil manam baba i abinda ka gani a maholki yace mai a'a caye baba i abinda aka umurce ka kun gani mahulkin annaba umarni ne shi hadisul qudsi yakan zo ma annaba a ilham wa'ayi ne na ilhama ko kuma ya zo mishi a mahulki magana Allah ne ya fadi amma da lafazin ma'anar ta Allah ce lafazin na annabi shine hadisul qudsi to Allah ya ci ku daga jin shi kasan Allah ne magana Allah ce tunda annabi bai dinga ce mu ba ya bayina ya bayina ya bayina tunda ba shi ya halice mu ba ko da mu da shi duka waye halice mu Allah Allah ya ci a hadisul kudusi ya ibadi ya bayina inni haramta zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama ni na haramta zalunci a kaina kuma na sanya shi haramun ne a tsakaninku fala tuzalimu kada ku yi zalunci wannan magana guda uku kowace aka wadi ita ɗaya ta isa ta haramta zalunci inda Allah ta yi kawai inni haramta zulma ala nafsi ya kyale kai kayi abinda Allah ma ya ce haram ne akan shi ya haramta ma kan shi kai kayi kaga ba kayi ba kuma ya ci gaba da cewa waj'altuhu bainakum muharraman na sanya shi kuma haramun ne a tsakaninku to doka ta zo kakkai zalunci kashe na uku fala tuzalimu kashedun kada ku kuskura ku zalunci dan zalunci duhu ne kuma duk wanda ka zalunta sai ka biya shi haƙe shi ya kasance na mutunci ne ko na kuɗi ne ko na me sai ka rama mai a lahira kuma ladanka ne za a ɗauka a bashi duba ba ladanka ne kana tsaftsaf ka kai ladan da ya yarda da shi ka shiga rayuwa ta hal abada to sai a kwashe a bashi saboda ka zalunce shi abubuwa guda uku Allah ya jera inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu wannan abubuwan guda uku kowanne ya isa ya haramta zalunci amma aka fadi aka fadi aka fadi dan kusan abun ba na wasa bane yace ya ibadi ya bayina kullukum dalun dukkan ku batattu ne buku da shari'a ba akan dan ita kalmar dal akan shari'a akwai batacce kahuri tana daukan ma'anoni kamar guda uku ko hudu akwai batacce kahuri akwai wanda bai kan shari'a kamar yadda aka ce wa wajaraka dallan fahada ai baka ce ma ba da an same shi batacce a'a bayyana shari'a ake nimi fahada sai Allah ya bashi shari'a ya shirye da shi an gane ko dukkan ku kuna ta hidai ga kunan batattu babu shari'a kullukum dalun illa man hadaitu sai wanda na shirye da shi to saboda haka fastahaduni duk addu'ar da kake ka dinga neman Allah ya shirye da kai in kuna addu'a kuma ahadukum zan shirye da ku wannan zuciya da kuke ganta tana hannun ubangiji in ji annabi iya juya ta yanda ga dama da yawa mutum zai waye gari yana mai imani musulmi kan marice ya kafurta ya mareta yana mai imani musulmi kan da sahi ya kafurta shi yasa annabi kanshi yake kullun addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai caccanza zuciya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka kowa ya dinga yawan addu'a wannan fastahaduni ku nemi shiryarwa ta ahadukum zan shirye da ku ya ibadi ya bayina kullukum ja'i'un dukkan ku masu jin yunwa ne illa illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastata'imuni at'imukum ku nemi ciyarsuwa ta zan ciyar da ku kuma wani abu ta hikima ita yunwa daban cin abincin daban shi ruwan daban ishirwar daban sai ka sha ruwan in Allah bai raba kuma ka ci ka ji ishirwai amma shan ruwan sababi ne sai Allah ya dauke ma ishirwai yanda cin abinci sababi ne na Allah ya dauke ma yunwai ku nemi kawai Allah ya ciyar da ku sai Allah kullum ka dinga roƙo Allah ya baka abinci ya ciyar da ku kai ya hana ku abin da za ku ci na halak a nan gidan duniya kuma ya sa ku aljanna a lahira ya ibadi ya bayina kullukum arin dukkan ku matsiraita ne illa man kasautuhu sai wanda na tuwatar da shi kowa yana nema Allah ya bashi tuhuwa ko dukkan ku matsiraita ne sai wanda na tuwatar da shi saboda haka fastakasuni ku nemi tuwatarwa ta kullum ka dinga roƙo Allah ya baka tufayi tufayi kuma na sutura sutura kuma ba sai ta kaya ba sutura ko ta arziki ka zama to kana cikin sutura Allah ko ta kiyayewa daga sharri Allah ya suturta ka aka sukum zan suturtar da ku ya ibadi ya bayina innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar ku kuna yawan kuskure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubi gaba daya ku duba ku ji wannan magana ku kuna yawan zunubi dare da rana annabi ya ce dukkan ku masu kuskure ne shin a yanzu a wannan duniyar tamu akwai wanda ya isa a zahiran ya daga hannu ya ce shi bai taba saba ma Allah ba a nan cikin mu yanzu a cikin wannan ka'ai akwai wanda zai iya daga hannun shi ya ce shi bai taba saba ma Allah ba kenan dukkan mu masu zunubi ne saboda shi kuma Allah iya gafarta zunubai gaba daya fastagfiruni ku nemi gafarata agafir lakum zan gafarta muku ya ibadi ya bayina innakum lam tablughu durri Allah ya ce ku ba ku isa ba ku cuce ni in kana san kai wani abu ka cuta ma Allah to yace baka isa ba baka isa ba ku isa ba ku cuce ni fatadurruni wai ballantana ma ku cuce ni walan tablughu nafa'i ku isa ba ku amfane ni fatanfa'uni ballantana ma ku amfane mini wani abu duk abin da kai kanka ne kama baka cuta mini ba baka amfane ni da komi ba ya ibadi ya ibayina sai Allah ya buga mu misali law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce tun daga na farkon ku har zawwa na ƙarshen ku na farkon mutane annabi adam har na ƙarshe wanda Allah zai halitta da farkon aljannu iblis har na ƙarshe wanda Allah zai halitta gaba ɗayanmu da mutanen da aljannu tun farkon annabi adam har ƙarshe lau an na awwala kuma akira kuma insa kuma jinna kuma mu duka kun gane adadin ko kanu ala katka kalib rajulun wahidan su zama a duba a cikinmu sai a nemo wace zuciya ce ta yi kowa tsoron Allah a cikin wannan gaba ɗaya a nemo zuciyar ta yi kowa tsoron Allah to sai a mai da zukatanmu gaba ɗaya kamar wannan kenan mu duka kowa iya tsoron Allah san fursan idan aka yi haka ma za da zalika fi mulki shai'a Allah ya ce wannan bai ƙara mun komi ba a cikin mulki na ku duba ba komi bai ƙara ma ba Allah kuma ku lura da fassara wannan in kuna koya ma ɗalibai fasarai kanu ala atika kalbi rajulun wahidin minkum su zamanto a bisa mafi tsoron allan zuciyan mutum guda daga cikinku haka za ku fassara kashin baki kanu ala su zamanto a kan atika kalbi rajulun wa atika kalb mafi tsoron allan zuciyan mutum guda daga cikinku mafi tsoron allan zuciyan mutum guda daga cikinku su zamanto a kan mafi tsoron allan zuciyan mutum guda daga cikinku ku rubuta shi da kyau kanu ala atika kalbi rajulun wahidin minku su zamanto a kan mafi tsoron allan zuciyan mutum guda daga cikinku ma za da dalika fi mulki shai'a wannan bai kara mun mulkin komi ba ya ibadi ya bayina lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum suna muka yi bayani yanzu ko irin wannan taron kuma akasin wannan na fari kanu ala afjar qalbi rajulun wahidun minkum su zamanto a bisa mafi fajircin zuciyar mutum guda daga cikin ku kenan na farin ai mafi tsoron Allah aka nemo ko to yanzu a nemo wane ne kasurgumin kahuri a cikin wace zuciya ce wadda take butulu wadda ta kare ta kai tab na kahurci sai a ce a mai da zukatanmu gaba ɗaya kamar wannan zuciye su zamanto a bisa mafi fashircin zuciyar mutum guda daga cikinku idan aka yi haka nan sai Allah ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shai'a wannan bai rage mun komi ba a cikin mulki na in ya zamanto tab na imani bai ƙara ma ba Allah komi in ya zama top na kareci bai rage ma ba Allah komi kenan duk abin da kai kai kama kanka ya bawon Allah ya ibadi ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da dai tun daga na farkon ku har na karshen ku da mutanen ku da aljannan ku gaba daya qamu fi sa'idin wahidin su tsaya a guri guda a tattara mu a tattara mu duka a guri guda tun daga annabi adam har na ƙarshe wanda Allah zai halitta tun daga iblis har na ƙarshe a cikin su jinnu su wanda Allah zai halitta a tattara mu a guri guda Allah ya ce fa sa'aluni su tambaye ni fa ataitu kullu wahidin min kullu wahidin mas'alata in ba kowa abin da ya tambaye ni mutum ɗaya ce Allah a bani jirgi dubu da gona dubu da saniya dubu misali ko dubu malala gashin tumkiya in ji malam bahaushe duk abin da kake so duk abin da zuciya ka taraya maka ka tambayi Allah ya baka kuma dukkan mu dukan a ba kowa abin da ya tambaya ku duba haɗin abin wa ku lura da maganar idan aka yi haka fa'atatu kullu wahidin mas'alata in na ba kowa abin da ya tambaya sai Allah ya ce ma na kasa zalika mimma indi wannan bai rage ba a cikin dukiyar da nake da illa kama yanqusul makhyat sai dai kamar yanda allura za ta rage idza udkhila al-bahra in aka sa ta cikin teku wannan manyan teku na duniya ka dauko allura ka tsoma ka huddo wai ruwan da ta rage mi ta rage allura a cikin da aka tsoma ta a cikin teku komai ba ta rage ba in Allah yayi wannan in ya rage a cikin dukiyar shi abin da ya mallaka sai dai kamar allura wannan da aka tsoma a teku aka huddo ta wai abin da ta rage na ruwa kai dukiyar ta Allah ce ka tambaye shi zai baka komai na shi illa ila udkhila al-bahara yace ya ibadi ya bayina ku saurara ku shi gaba ɗaya abin yanda yake inna ma hiya a'malukum kawai ayyukanku ne ukhsiha lakum nike kebance muku ita ukhsiha lakum ina kebance muku ita duk abin da kai ga nan a rubuce a aje thumma uwaffikum iyyaha kuma in cika muku ita daidai yanda kai faman wajada khairan wanda aka zo tashin kiyama ya samu alheri littafin shi yayi kaza yayi kaza an kebance an cika mai falyahmadillah sai ya bi Allah ya gode mai domin alhamdu yabo ne da godiya haka ake fassara shi da Hausa ya yabi Allah ya gode mai wa man waje da gaira dalika wanda ya samu wani wannan ko menene wani alheri sharri to fala ya lumanna illa nafsa kai ya zargi kowa ya zargi kanshi shine bai yi ba aka kebance aka cika mai ya zargi kanshi shine bai yi ba rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan shine hadisi na 24 a cikin wannan littafi arba'una nawawi wallahu ta'ala a'lam